إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أمواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاءك قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة ومدينة na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da ashirin da biyar ga watan hudu a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da ɗaya don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi allah ya gafarta mishi wanda aka fi sani da masallacin miyatti a nan cikin fadar jihar gombe a kuma nan anguwar bolari idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul qamar kuma mun kwana a nambar aya ta arba'in da ɗaya yau za mu tashi kan nambar aya ta arba'in da biyu alarama mai allah ya ce
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر الله سبحانه وتعالى يتي ولقد جاء آل فرعون النذر ولقد حقيقة جاء آل فرعون النذر gargadi ya zo wa mutanen fir'auna gargadi da wa'azi da jan hankali ya zo wa mutanen fir'auna wato bayan da allah ya rufe chapter wato mutanen ainihin wato annabu lutu jiya sai kuma allah ya sake buɗe shafin magana akan mutanen annabi musa shine fir'auna da da jama'arsa allah ya ce haƙiƙa wato gargaɗi da wa'azi da jan hankali ya zo wa mutanen fir'auna da shi da jama'arsa baki ɗaya allah ya ce kazzabu bi ayatina su ma sun ƙaryata da ayoyinmu kulli ha ga baki ɗayansu ba a hadnahum Allah ce sai muka damƙe su muka tafe su muka kama su akhadha azizin irin kamun mabuwayi Allah subhanahu wa ta'ala muqtadirin wanda Allah yake mai iko mai iyawa gwani akan ainihin wato kamu kasan Allah maɗaukakin sarki wato kamunsa daban ne kamar yadda ɗaurinsa daban ne kamar yadda yake cewa wala yuthiqu wathaqahu ahad Allah ya ce wala yuthiqu wathaqahu ahadun ba wani wanda ya isa yi ɗauri ko kamu irin na Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce to mun kama su akhda azizin irin kamu na mabuwayi shine Allah muqtadir wanda yake mai ainihin wato iko da iyawa da kuma kaddarawa a wani guri Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا na'am فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Mhm.
السماء منفطر به na'am كان وعده مفعولا Allah ya ce inna lalle musu Allah arsalna ilaikum rasulan mu ne muka turo muku da manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shahidan alaikum mai shaida ne akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura wa fir'auna manzo to amma fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba wa manzanmu da muka tura masa shine annabi Musa Allah ya ce fa akhadnahu sai muka damke shi akhdan wabila kamu na bala'i kamu na tashin hankali kamu na masifa kamu na azaba fa akhadnahu akhdan wabila Allah ya ce fa kaifa tattakuna ta ya za ku iya kare wa kanku ta ya za ku iya tsare wa kanku in kafartum in har kuka kafirce wa Allah ta ya za ku iya hana kanku zuwa yauman wata rana ya ja'alul wuldana shi ba wadda take sa yaro jinjiri ya yi furfura saboda bala'inta da masifarta za ta sa jinjiri wanda ainihin wato yake yaro karami zai tsiro da furfura farin gashi ya ce in kun kafirce wa Allah kun kangare wa Allah kun fanɗare wa Allah kun ƙi ku ji irin Allah da ya za ku kare wa kanku wannan rana da afkuwarta wanda saboda tsananin bala'inta da masifarta ya ja'alul wulidana shi ba tana sa yara ƙanana su ainihin wato yi furfura Allah ya ce as-sama'u sama da kuke ganinta a wannan rana mun fatirun bihi mai tsatsagewa ce da farfashewa saboda bala'in wannan rana din kana wa'aduhu alkawarin Allah na afkuwar wannan rana maf'ulan abin aikatawa ne babu kokonto babu ainihin wato fasawa da haka Allah ya ce a nan walaƙad ja'a ala fir'aunan nuzur hakika mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato zo musu da gargaɗi Allah ce kazzabu bi ayatina kulliha amma sun karyata da ayoyinmu gabaki ɗaya fa akadnahum sai muka kama su akhadha azizin muqtadir irin kamun mabuwayi wanda yake mai ainihin wato iko da iyawa da kaddarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana yadda ya kama fir'auna ya ce hatta idza adraka hulgaraku وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين
me ya faru
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين na'am فاليوم ننجيك ربك لبدنك لتكون لمن خلفك آية مم.
وإن كثيرا من الناس الناس عن آياتنا لغافلون الله سبحانه وتعالى يتي وجاوزنا ببني إسرائيل البحر sai muka ƙetarar da banu Isra'ila kogi lokacin da fir'auna ya biyo su da su da annabi Musa a nufin zai musu kwaf ɗaya Allah ya ce sai muka ƙetarar da su kogi Allah maɗaukakin sarki ce fa atba'ahum fir'aunu fir'auna da ke ba shi da hankali sai ya biyo annabi Musa da shi da jama'arsa baghyan saboda tsabar zalunci wa adwan saboda tsabar adawa da addinin Allah da fada da musulunci da kokarin sai ya ga bayan addinin musulunci addinin annabi Musa addinin da Musa ya zo wa mutane da shi saboda wannan manufar ya biyo sai ya ga bayan annabi Musa Allah ya ce hatta idza adrakahul gharaq har zuwa lokacin da dilmiya ta tafki fir'auna lokacin da nitsewa ta yi karaskiya da fir'auna qala sai ga fir'auna yana cewa amantu nayi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il lallai babu abun bautawa da gaskiya sai Allah nan da banu Isra'ila suka yadda da shi, amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Isra'il ya ce wa ana minal musulmi na nima yau na zama musulmi, saboda fir'auna ya ga wahala fir'auna ya ga wuta jama'a, yanzu na zama musulmi in ji fir'auna. Allah ya ce, al'ana yanzu kenan. wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidina da can ka zama mutumin banza mabarnaci mai saba wa Allah ba irin wa'azi da zarful zaman da zarful makan da yanayin zaurance da iya isar da saƙo da ba mu yi amfani da hi wajen ka gane girmanmu ka bauta mana baƙaƙi al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika a yau za mu kashe ka kuma mu tseratar da gawarka don a tabbatar kai ne wa inna kafiran minan nasi an ayatina la gafiluna domin da yawa daga cikin mutane suna gafala suna rakkana dangane da ayoyinmu fir'auna ya yi barna ya kashe bayan Allah ya ci zarafin mata ya ci zarafin maza ya baza mulki irin na fir'aunanci amma Allah ya ce wallahi tallahi za mu kama ka mu kashe ka mu tseratar da kai da gangan jikinka don ka zama aya ga fir'aunoni da za su zo a bayanka da haka duk wani kangararre da fanɗararre wallahi bai kai fir'auna ba amma sanda Allah ya ga bayan fir'auna wace irin barna alaramma a fir'auna yi Allah ya faɗa mana cikin suratul baqara yace wa idna jainaku وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم na'am يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم Mm.
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
Mhm.
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون Mhm.
وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده Mm.
ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa izina jainakun min ali fir'auna ku tuna lokacin da muka tsayartar da ku daga alayen fir'auna min ali fir'auna ya sumuna kun su al'azabi suna ɗanɗana muku mugunyar azaba yuzabbihuna abna'akum suna kashe ainihin wato ‘ya'yanku maza wa yastahayuna nisa'akum suna raya ‘ya'yanku mata Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin haka akwai bala'i daga gurin ubangijinku mai girma kana ji kana gani idan ka haihu fir'auna zai aiko dakarunsa su zo su ɗauke jinjirin da yana ɗanyen goyo da jini a jikinsa fir'auna zai sa wuƙa ya yanka shi ba abin da ya dame shi Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim Allah ya ce wa idh faraqna bikumul bahara ku tuna lokacin da muka tsaga kogi saboda ku muka ce ku shiga ku ƙetare wa idh faraqna bikumul bahara wa anjaynakum muka tseratar da ku wa aghraqna ala fir'auna muka dilmiyar da mutanen fir'auna da fir'aunan kansa wa antum tanzuruna kuna can gaba kuna ganin yadda muke daga fir'auna muna tsunduma shi a cikin ruwa fir'auna sai ga yana kiran habu wai yana neman ya kashe annabi musa sai ga yana kiran habu an daga hin ya ha ha habu sai a ƙara danna shi a ruwa wa agharaqna ala fir'auna wa antum tanzuruna an gane magana da kyau ko saboda haka fir'auna ya yi shegantaka a wannan doron ƙasa har a wani guri Allah yake cewa wato inna fir'auna ala fil ardi
فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم إنه كان من المفسدين
Allah maɗaukakin sarki ya ce inna fir'auna lalle fir'auna ala fil ardi ya yi ɗagawa ya yi bankama a doron ƙasa fir'auna ya nuna wa Allah cewa shi wani ne amma Allah maɗaukakin sarki ya ce wallah baka isa ba inna fir'auna ala fil ardi maza wa ja'ala ahlaha shi'an ya sanya mutanen garin yanki yanki ya rarraba kansu yastad'ifu ta'ifatan minhum yana raunanar da wasu ɓangare daga cikinsu yudabbihuna abna'ahum yana kashe ‘ya'yansu maza wa yastahayi nisa'ahum yana raya ‘ya'yansu mata Allah ya ce innahu kana minal mufsidina kai fir'auna yana daga cikin mabarnata Allah da kansa yayi wa fir'auna lamba yace in kana neman sahun farko cikin mabarnata ka sami fir'auna to magana ta kare da haka fir'auna yayi barna wannan fa duk Allah yana karanta mana ne don mu gane idan ma kana jin da wata kangara da wata fanɗara da wani iyawa da wani ƙwarewa da wani girma da wata ƙasaita da wani mulki da wani ji da isa wallahi tallahi baka kai rabin rabin rabin rabin rabin fir'auna ba وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم نعم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙala Musa, annabi Musa ya ce, Rabbi ya Ubangiji, innaka ateta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid duniya. Lalle Allah kai ne ka bawa fir'auna zina, ƙawa, wa amwalan da dukiya da mulki fil hayatid duniya, a wannan rayuwar ta duniya. Rabbana li yudillu an sabili. Ya Allah gashi nan suna tabbatar da mutane daga gaban tafarkinka. suna ta yin abin da suka ga dama suna ta shegantaka suna ta iskanci a doron ƙasa ya Allah rabbana tumis ala amwalihim ya Allah ka shafe dukiyar da ka ba su washdud ala qulubihim ka ɗaure zukatansu akan kafirci fala yu'minu saboda annabi Musa ya fusata ne shegantaka da iskancin da fir'auna yayi idan ya musulunta fa ya cuci jama'a jama'a na fata an fahimta ya gama shegantaka ya gama tsiyarsa kuma daga ƙarhe ya ce la ilaha illallah mu haɗu a aljanna kai wannan abu bai yi ba annabi musa ya ce allah ka ɗaura zuciyarsa akan kafurci da shi da jama'arsa kar ka ba su damar yin imani ya allah annabi musa yana ganin su haɗu a aljanna gashi ga fir'auna fir'auna wai shi ne yake shan daɗin aljanna ya ce wallahi ban yarda ba ya allah an gane magana da kyau ko yasa malamai suka ce annabi musa ya yi wani abun mamaki guda biyu na farko ya nemi alfarmar da tun da ake a duniya ba a taɓa nema wani ita ba shine alfarmar a bawa mutum annabta ana ramma قال رب اشرح لي صدري Mm.
ويسر لي أمري Mm.
واحلل عقدة من لساني Mhm.
يفقه قولي Mhm.
واجعل لي وزيرا من أهلي Mhm. هارون أخي Mhm. أشدد به أزري
أزري Mhm. وأشركه في أمري نعم كي نسبحك كثيرا مم.
ونذكرك كثيرا نعم إنك كنت بنا بصيرا بصيرا أم باشي قال قد أوتيت سؤلك يا موسى مهم.
ولقد مننا عليك مرة أخرى Allahu akbar ka san bin alaran ma sai ka shirya billahi lazi wala an baka shirya ba dan wata karamar tilawar kai sai alaran ma ya bada kai wallahi an gane magana da kyau ko Allah ya karawa alaran ma imani da basira Allah madaukakin sarki ya ba mu labari yace annabi Musa ya addu'a yace ya Allah ka gani matsalar aiko me farkon ayar alaran ma eh قال ربي شرح لي صدري يتي يا الله كحسكك إرجينا قال ربي شرح لي صدري الله كحسكك إرجينا يا الله كحسكك إرازم مقبات يا أنا نقول يا الله قال ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري الله كسوق قام لمرينا الله كسوق قام لمرم يا الله اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا رب العالمين ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني Allah ka warware kullun da yake kan harshe na domin annabi Musa Allah ya jarrabe shi da wata matsala wanda wasu malamai suka ce tun lokacin yana gidan Fir'auna yana yaro to sai ana ganin wannan fa wani mutum ne mai baiwa Fir'auna har yayi yunkurin zai yanka shi to matar Fir'auna sai ta ce a'a wannan yaron fa da kake gani ba wani mai wayo bane amma in mai wayo ne ɗauko dabino ka ɗauko garwashin wuta ka bashi kaga wanne zai zaɓa aka ce aka ɗauko garwashin wuta da dabino aka mika annabi musa har ya kai hannu zai ɗauki dabino sai mala'ika jibril ya zo ya tunkuɗa hannunsa sai ya ɗauki garwashin wuta kuma sai aka ɗauke zafin garwashin wutar sai da ya kai har bakinsa ya fara taunawa sai allah ya dawo da zafin sai ya ƙona masa harshe sai ya furzar da shi sai fir'auna ya tuntsire da dariya irin ta bosawa din nan kai ashe da gaske yaro ne irin dariyar bosawa din nan an gane dariyar bosawa ha ha ha ha an gane magana da kyau ko yayi dariyar bosawa ya ce ashe da gaske yaro ne ina dauka yana da wayo bai san shi ne mai kashe shi ba an gane magana da kyau ko to shine ana yake cewa wahalul uqdatan min lisani wannan ciwon da ya ji a harshensa sai ya sa baya iya magana ana fahimtarsa sai ya ce Allah ka warware mun kullin da yake kan harshe na wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli wadda za idan nayi magana mutane na su dinga fahimta ta Allah ka warware mun wannan kullin wannan annabi Musa ya addu'a akan wannan sannan sai ya ce waja'alli waziran min ahali ka sanya mun waziri kuma daga cikin iyalaina ya sa malamai suka ce annabi musa da annabi haruna wane da ƙani uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ya nema masa alfarma akan allah ya bashi menene annabta ita ce alfarma a duniya da ba a taɓa neman irinta ba duk duniya wani ya ɗaga hannu ya ce allah ka ba wa wani annabta kuma allah ya bashi babu wata alfarma a duniya da aka taɓa neman ta wanda ta kai wannan kima da martaba da daraja kuma da wannan ne malamai suka ce in dai har annabi Musa zai nema wa annabi Haruna alfarmar annabta to ba wata alfarma a duniyan nan da aka fi karfin aje a neme ta kuma idan Allah ya yarda ya bada alfarmar annabta wa annabi Harun to ba wata alfarmar da kai kuma za a zo neman ta a gurinka ka ce ka fi karfin ka bada ita an gane maganar da kyau ko ba wata alfarma a duniya komai girmanta da za a zo nema ka ce wai kafi karfin ka ba da ita babu ita sai dai in ka zama kangararre watsatse to wannan kuma wani abu ne daban amma tun da Allah aka nema alfarmar annabta a gurinsa kuma ya yadda ya bayar to ko me aka nema a gurinka in dai da hali to ka yi kokari ka bada shi ba wani abin da ya fi karfin a bada shi a matsayin alfarma an gane magana da kyau waje alli waziran min ahali ka sanya mun wani waziri daga cikin iyalaina daga cikin dangina daga cikin family na haruna akhi wanda nake bukata ka dauka a matsayin annabi shine haruna dan uwana ushdud bihi azri Allah ka karfafi bayana da shi wa ashriquhu fi amri Allah ka sanya shi cikin lamurana abinda nake yi shi ma ya ci gaba da yi sai annabi ya ce kai nu haka kasira dan mu dinga yawan tasbihi a gare ka da yawa wato idan na samu mai agaza mun da taimaka mun wajen gudanar da addini to za mu bauta maka sawu da kafa kuma za mu kira mutane zuwa ga addininka da wannan ne malamai suka ce ba a gudanar da addini mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku in kai malami ne dole kana buƙatar alaramma kana buƙatar 'yan hizba kana buƙatar 'yan kwamiti kana buƙatar mai jan baƙi kana buƙatar ma'aikatan media kana buƙatar kowa ya zo ya taimaka maka wajen isar da sakon Allah yanzu mu kaddara a ce tafsirin nan ni zan ja baƙin ni zan saita laspika ni zan saita waya ni zan saita kyamara ni zan yi kaza zai yiwu ba zai yiwu ba dole don haka ya ce wa ashirkuhu fi amri ka sanya shi cikin lamurana kai nu sabbi haka kafira saboda mu dinga ma tasbihi da yawa mu yada addininka wa nadhkuraka kafira mu dinga ambatanka da yawa innaka kunta bina basira domin Allah kana ganin duk abin da muke yi kana ganin duk abin da muke aiwatarwa annabi Musa yana rufe bakinsa yana rufe bakinsa qala qad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka tambaya din nan annabi Musa duk mun baka kai banda wannan walaqad mananna alaika marratan ukhra mun sake maka wata baiwar ma da baka roke mu ba Allah ake roƙa a samu jama'a ba wani kato ba duk wani dan adam da kake gani a duniyar nan ba zai tsinana maka komai ba in ba gurin Allah ka koma ba duk abin da kake bukata ka roƙi Allah Allah zai baka duk abin da kake ganin ya fi ƙarfin kai ka same shi to shi Allah bai fi ƙarfinsa ba haka ne ko ba haka ba yasa bahaushe ya ce wai idan za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki kar ka zo wai cikin ramadanan nan kana addu'a kana cewa Allah ba ni kuɗi kana cewa Allah ba ni miliyan goma Allah ba ni miliyan talatin kai kana da hankali kuwa Allah fa ake roƙa fa ai ka ce Allah ka bani kuɗi tiriliyan ɗari biyu da hamsin in fara tabawa daga nan kafin in zo lahira kai mun babban sakamako ya Allah amma kana tambayar miliyan goma miliyan ashirin Allah da baya kera kuɗi kawai sai dai ya dumbulo masu ai triliyan 250 jama'a triliyan 250 ko ma ka ce dala triliyan 250 kai Allah ka ba mu kuɗi billahi lillahi kuma idan za ka ba mu kuɗi Allah Allah ka ba mu kuɗi masu madda ba kuɗin cin tuwo ba ba kuɗin almajiranci ba kuɗi mai ma'ana ya Allah za ka ba mu a ba ku bukata ni a to Allah ka bani ni kaɗai da ni da ana ba na zuba ku yi abin bane sosai an gane maganar da kyau ko mu ci nama mu sha minerals mu sha coca cola mu sha pipe a raye duk wallahi Allah ka ba mu Allah ka raba mu da talauci masu kuɗi su daina wulakanta mu ya Allah masu dukiya su daina mana kallon hadirin kaji ya Allah Allah kai ne ka azurta kowa Allah ka dumbulo mana arziki ne albarka an gane wannan magana da kyau ko to wannan shine saboda haka yace kai nu sabbihaka kathira dan mi tasbihi gare ka da yawa wa nadhkuraka kathira mu ambace ka da yawa yace innaka kunta bina basira lalle Allah kana ganin mu saboda haka malamai suka ce annabi Musa ya nemi abin nan alfarmar da ba a taba neman irin ta ba sannan annabi Musa ya zo ya bakarariyar addu'a ga Fir'auna can kaga ya noma wa annabi Haruna alfarmar annabta nan kuma sai ya addu'a bakarariya ga Fir'auna yace rabbana bimis ala amwalihim washdud ala qulubihim yace fala yu'minu hatta yarawul azabal alim kar su imani har sai Allah maɗaukakin sarki ka ɗauke su akan kafirci kuma he sun ga azaba mai raɗaɗi shi ma mai ya faru yana rufe bakinsa ƙala sai Allah ya ce qad ujibat da'awatu kuma da kai da haruna duk abin da kuka roƙa na baku a can da ya roƙi alfarmar annabta yana rufe bakinsa Allah ya ce na bayar nan ma da ya roƙi Allah ya kashe fir'auna akan kafirci yana rufe bakinsa Allah ya ce na bayar kad ujibat da'awatu kuma na amsa addu'ar ku fastaqima ku tsayo akan addinin Allah wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamuna kada ku kuskura ku bi tafarkin jahilai waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su san mu ba ba su san girman mu ba ba su san mutuncin mu ba ba su san girmama mu ba da bin mu ba da bauta mana ba Allah ya ce kar ku bi tafarkin waɗannan mutanen ku bi tafarkin masana akan mu masu bauta mana masu girmama mu masu mutunta mu masu idan mun ce su yi su yi idan mun ce su bari su bari an gane magana da kyau ko to wannan shine abin da ainihin wato ya faru fir'auna ne fa ya hauduro jama'a saboda tsabar kangara ya sa annabi musa ransa ya ɓaci fir'auna ya hauduro ya tara jama'a ya ce alayhi salim milku misra wa qala fir'aun alayhi salim wa qala fir'aun alayhi salim milku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti to ana ramma dai bana ta yayi butun yayi butun Allah bai kawo ta ba ka san shi Qur'ani ruwan zafi ne baka da gefe ko ina ka tabo shi to wata ila wata ran sai Allah madaukakin sarki ya nuna maka fa haka yake da zafin sa Allah ya ce Fir'auna ya ce alaysa li mulku misra milkin misra kan ba nawa bane ka ji wai Fir'auna ne yake ce wa duniya wai mulkin misra nasa ne
وقال فرعون أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري na'am فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى mhm وإني لأظنه من الكاذبين mhm Allah rama alaysa li mulku misra yanzu mulkin misra ba nawa bane wa hadhihi al-anharu على رمى فيا ونادى فرعون قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي Mm.
أفلا تبصرون am ana أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين na'am فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين me ya faru فاستخف قومه فأطاعوه Mm.
إنهم كانوا قوما فاسقين ka san akwai amana tsakanin qur'ani da alaramma akwai amana tsakanin qur'ani da alaramma qur'ani ya ce ba zai bada alaramma ba duniya da lahira ya Allah kada ka sa qur'ani ya bawa da mu duniya da lahirar mu dan haka fir'auna ab fir'auna yace alaysa li mulku misra wa nada fir'aunu qaumahu ko fir'aunu ya kira jama'arsa fa qala ya qaumi sai yace ya ku mutane na alaysa li mulku misra milkin misra ba nawa ba ne wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kuma waɗannan ƙoramu suna gudana ne a ƙarƙashina yanzu ba Allah ne yake cewa ƙoramu suna gudana a ƙarƙashin aljannarsa ba to wai fir'auna yana so ya kwaikwayi Allah ne wato fir'auna ba ƙaramin mutumin banza bane ma da Allah ne idan ya magana akan aljanna sai ce tajri min tahti hal anharu ko ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinta wai shine hima bari ya kwatanta yadda Allah yake yi wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsirun ba kwa gani ne am ana khairun yanzu ni ne na fa alheri am hadha alladhi huwa mahinun ko wannan wulakantaccen wai annabi Musa shine wulakantacce wala ya kadu yubin idan ma zai yi magana ma baya iya fitar da ita jama'a su fahimce shi fa- falaula ulqiya alaihi aswiratun min zahabin me yasa Allah da ya tahi turo shi bai haɗo shi da kayan kuɗi ba da kayan alatu da kayan zinari da azurfa ya turo shi da dukiya mai yawa kun san ko a da ko a da abin da ake kalla waya a girmama mutum shine a ganhi da sarauta ko a ganhi da kuɗi shine wani ya ce da a ce Allah zai sake turo manzo bayan annabi Muhammadu a yanzu to in zai turo shi sai ya turo shi da kuɗi saboda idan ba haka ba jama'a ba za su bi shi ba na ce eh marasa rabo lalle ba za su bi shi ba amma masu rabo wallahi ko da a ce annabin nan ya zo da yagaggun kaya a jikinsa za su bi shi ko ba za su bi shi ba za su bi shi amma ya faɗi wannan magana ne saboda ganin yadda 'yan zamani suke da 'yan duniya yadda suka sallama wa kuɗi to shine a nan ma fir'auna yake cewa me yasa Allah ba zai turo shi da kayan azurfa da zinari da kayan karo ba au a ma'ahul mala'ikatu ko kuma ya taho da mala'iku muqtarinina suna take masa baya Allah ya ce fastakhaffa qaumahu fa ata'u sai fir'auna ya raina hankalin mutanansa sai suka bi shi innahum kanu kauman fasiki na saboda mutanen banza ne to kaga fir'auna ne fai faɗi wannan a wani guri ya ce faƙala fahashara fanada فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى الله يتي فحشر يتار جماعة فنادى سيقل كده fir'auna san da yasa aka yi shela aka tara kowa sai ya hau kan duro ya miƙe fahashara fanada faƙala sai ya ce wa jama'a ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin ku maɗaukaki da farko fir'auna cewa yayi ma alimta lakum وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري Mm.
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى Mhm.
وإني لأظنه من الكاذبين wa ƙala fir'aunu fir'aunu ya ce ya ƙaumi ya ku mutane na ya ayyuhal mala'u ya ku muta- taron yan fada na ma alimtu lakum min ilahin gairi ban san kuna da wani ubangiji koma bayana ba wai fir'auna shine la ilaha illallah jama'a shine ma'anar ma alimtu lakum min ilahin gairi ya sauke Allah daga allantaka sai ya dora kansa akan kujerar ka duba kangara da shegantaka irin wannan shi yasa ba a yi kafiri kamar fir'auna ba kuma zai yi wahala a same shi a yanzu a zamanin mu na har kiyama ta tashi domin Allah da kansa san da ya yarda cewa fir'auna kangararren bawa ne yace lalle fir'auna ya mana dagawa ya nuna mana isa ya nuna mana bankama amma mun yi magani shi to shine a can ma yace fa hashara ya tara jama'a fanada ya kwalla kira fa qala sai yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku madaukaki kaga anan kamar ya yadda akwai wani Allah ban da shi amma a can sai ya nuna cewa ba ma wani Allah sai shi fa hashara fa nada fa qala ana rabbukumul a'la Allah ya ce fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai muka yi masa kamu irin kamun laifinsa na baya da na yanzu cewa da ya babu abin bautawa sai shi da cewa da ya shi ne ubangiji maɗaukaki sai muka haɗa guda biyu duka sai muka kama shi da su ina fata an fahimci magana saboda haka Allah ya kama hina kalal akhiratu wal ula Allah ya ce mun masa kamu irin wanda yake na laifinsa da yayi na farko da kuma laifinsa yanzu na biyu duka wannan fir'auna yana daga cikin shagantakarsa Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka dai anan Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad jaa ala fir'auna nudur hakika gargadi ya zo wa mutanen fir'auna kazzabu bi ayatina kulliha sun karyata da ayoyinmu gaba daya fa akhadnahum akhadha azizun muqtadir Allah ya ce muka yi musu kamu kamu irin na mabuwayi wanda yake mai kad- mai kaddarawa mai hukuntawa Allah ya ce "Aku- akuffarukum khairun min ulaikum yanzu kafiranku na quraishawa su ne suka fi ko kuma waɗancan kafiran da muka baku labari amlakum bara'atun fi zubur ko kuma kuna da wata barranta a cikin littattafai bi ma'ana shin Allah ya rubuta ku ba za a yi muku azaba ba ne kuke mana kangara ba ku da labarin waɗancan kafirai da muka ragargaza su ko kuma ku kuna da wata wankewa ne ku ku ne da sabulu ba za mu yi muku azaba ba Allah ya ce am yaquluna nahnu jami'un muntasir ko dai suna ce maka nahnu mu jami'un gaba ɗayan mu muntasirun ababan nasara ne ma'ana mu masu nasara ne mu za mu yi nasara akan ainihin wato annabi Musa ko kuma za mu yi nasara a kanka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce sayuhu zamul jam'u da sanda za a tarwatsa taron su gaba daya wai walluna dubur kuma za su juya baya da gudu suna kaiwa suna cewa kafa mai naci ban baki ba Allah ya ce bal sa'atu maw'iduhum ka sani ranar kiyama ita ce lokacin gamuwar mu da su wa sa'atu ita kuwa kiyama adha ta fi firgitarwa wa amarru kuma ta fi ɗaci wajen hukunci da azaba da kuma masifa to sai Allah ya ce ne innal mujrimina fi dhalalin wa su'ub yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر نعم ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر نعم إن المتقين في جنات ونهر نعم في مقعد صدق عند مليك مقتدر Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal mujrimina lalle su mutanen banza mujrimai waɗanda ba sa kan tafarkin Allah fi dalali wallahi suna cikin bata wa su'ur kuma suna cikin azaba da masifa ko wa su'ur suna cikin hauka da imuwa duka ana iya fassarawa innal mujrimina lalle ainihin wato mujrimai fi balalin suna cikin bata akan abin da suke kai wa su'ur kuma suna cikin azabar Allah mai raɗaɗi ko kuma kace suna cikin hauka da fagauniya yau mai yushabuna finnari ranar da za a gurza su a cikin wuta ala wujuhihim akan fusakunsu duku za a ce musu massa saƙar ku ɗanɗani wutar saƙara ku ɗanɗani azaba Allah ka raba mu da azabar wutar jahannama wallahi kowa ya zama mutumin kirki ya ku bayan Allah kowa ya je ya duba alakarsa da ubangiji ya duba laifin da yake wa Allah ya daina labarbarun kiyama da labarbarun bala'in da ke kiyama da labarbarun tashin hankalin da ke kiyama abin ya wuce tunanin mutane fa Allah ya ce lalle mutanen banza lalle mujurumai mujurumanci jama'a ya shafi duk wani nau'in sabo idan kai mazinaci ne kai mujurumi ne in ji Allah idan ɗan luwaɗi ne kai mujurumi ne in shaye-shaye kake kai mujirmi ne idan barawo ne kai mai satar kayan mutane da mashinan mutane kai mujirmi ne idan kai mugun shugaba ne mai azzaluntar jama'a kai mujirmi ne duk wani nau'in sako da ɗan adam ya kasance yana aikatawa ana iya fassara shi da cewa mujirmi ne shi innal mu- innal in innal in innal mujrimina lalle mujrimai fi dalali suna cikin bata wasu kuma suna cikin azaba suna cikin wuta mai ruruwa da bala'i Allah ya ce yauma yushabuna finna a ranar da za a gurza su a cikin wutar jahannama ala wuduhihim akan ainihin wato fusakunsu duku za a ce musu massa sakar ku ɗanɗani ku shafi wutar sakara a wani guri ya ce inna jahannama kanat إن جهنم كانت مرصادا Mm.
للطاغين مآبا Mm.
لابثين فيها أحقابا Mhm.
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا Mm.
إلا حميما وجحيما وغساقا مهم.
جزاء وفاقا Allah ya ce inna jahannama lalle wutar jahannama kanat ta kasance mirsadan madakatar kafirai inda za a tsaye da kafirai a ɗanɗana musu azaba da ita inna jahannama kanat mirsada Allah ya ce littagina ga masu ɗagawa da nuna isa da saban Allah ma'aba ta zamanto makoma matattara inda za a tara arna da munafukai da mutanen banza da maciya amana da munafukai da makiya addinin Allah duk Allah ya ce wallahi sai na tara su a cikin wutar jahannama littagina ma'aba labithina fiha suna zauna a cikinta a haƙaban zamani bayan zamani domin a haƙab jam'i ne na hukum hikba hikbatun min tarikh wani malami ya rubuta littafi mai wannan ma'ana wani zamani na tarihi da haka a haƙaban jam'i ne na hukuba ko na hikba wato za a ai- zaunar da su cikin wannan wuta zamani bayan zamani babu ranar fita labithina fiha a haƙaba Allah ce la yaduquna fiha bardan ba za su ɗanɗani wani sanyi na ni'ima ba wala sharaba kuma ba za su mai ba samu abin sha ba ba su babu abin sha idan ma za su sha abin sha sai dai su sha ainihin wato irin shadaratu zaqum kamar yadda Allah yake faɗa mana inna shadaratu zaqum إن شجرة الزقوم mhm, طعام الأثيم na'am كالمهل يغلي في البطون mhm, كغلي الحميم mhm, خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم sa'an nan fa ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم
sai a ce me ذق إنك أنت العزيز الكريم Allah ya sauwaƙe Allah ya raba mu da azaba mana Allah ya raba mu da azabar wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna shajaratar zaqum lalle itaciyar zaqum da'amul afi abincin mai sabo kenan abincin da zamu bawa masaba Allah mazinata maƙaryata magulmata algunguman mutane da munafukai Allah ya ce wallahi abincin zaqum shi zamu ba su la'amul afi Allah ya ce kalmuhuli yadda ka san narkakkiyar dalma haka yake saboda tsabar zafi ya gali fil butun idan mutum ya sa a bakinsa ya sha yadda ka san a saka tattasai da attarugu da albasa a inji a malkaɗa shi haka zai malkaɗa kayan cikinsa gaba ɗaya kayan cikinsa ya malkaɗe ya tsinke kamar ruwa idan ya sha ya ci itacin zakum Allah ya ce haka zamu yi da kayan cikinsa kalmuhul ya gali fil butun ka ghalil hamim kai ka ce tafashashen ruwa Allah ya ce huduhu fa'atuluhu ila sawa'il jahim ku kirke shi ku anta ya min shi tsakiyar wutar jahannama thumma subbu fawqa ra'sihi min azabin hami- hali a- hamim sannan ku ɗanɗana masa mugunyar azaba daga kwanyar kansa ku kwaranya masa ruwan azaba na tafashashen ruwa idan aka gama wannan sai Allah ya ce duk ɗanɗana azaba innaka antal azizul karim ba kai ne ɗan manya ba kai ne ɗan masu girma kai ne ɗan shugaban ƙasa kai ne ɗan gwamna kai ne ɗan sanata kai ne shugaban kangararru kai ne ciyaman na 'yan luwaɗi kai ne shugaban ikece shugabar 'yan maɗugo duk ɗanɗana azaba innaka antal azizul karim kai ne mabuwayi mai karanci aiko kai ne ake girmamawa a duniya Allah ya ce wallahi haka za mu gaya mishi a gobe kiyama Allah ya raba mu da azaba don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duku za a ce musu ku ɗanɗana masa saƙar shafar wutar saƙara Allah ya ce inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar mu da kake ganin mu duk wani abu mun halicce shi da kaddara duk abin da ka gani kaddara tana iya fadawa kansa yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a hamu wayi gari nan gaba mutane ba sa imani da kaddara sun yarda Allah maɗaukakin sarki ya mai ya kaddara musu alheri amma ba su yarda Allah ya kaddara musu sharri ba yanzu lafiyar da kake da ita ai kaddara ce ta ubangiji to me yasa ka yarda da wannan kaddara amma in Allah ya jarrabe ka da rahin lafiya ba za ka dauki kaddara rahin lafiya ba dukiyar da kake da ita ai kaddara ce ta Allah haka ne me yasa idan Allah ya jarrabe ka da talauci ba za ka yarda da kaddara Allah ba ma'ana mutane sun yarda da kaddara ta alheri amma ba su yarda da kaddara me ba ta sharri ba ba su yarda da kaddara kaddara ta sharri ba yasa a wani guri Allah madaukakin sarki yace lalle shi dan adam idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن na'am وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن ka gani Allah ya ce fa ammal insanu amma shi dan adam da kake ganin sa idza mabtalahu rabbuhu idan Allah ya jarrabe shi ya kaddara masa idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu Allah ya karrama shi wa na'amahu ya masa ni'ima fa yaqulu sai ka ji ya yarda da abin da Allah ya masa ya ce rabbi akramani ubangiji na ya karrama ni yana gaya wa jama'a yana jin daɗi yana alfahari da wannan abu amma ka juya idan da abin zai juya Allah ya ce wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu amma da Allah zai juya ya jarrabe shi sai ya kadarta arzikin sa ya bashi dan abu kadan ya kwace mai yawa ya kulu sai ka daina cewa rabbi ahanani ubangiji na ya wulakanta ni ai yadda ka yadda da kaddara arziki ya kamata ka yadda da kaddara menene talauci saboda haka Allah ya ce inna kullu shay'in kullu shay'in kullu shay'in khalaqnahu biqadar lalle mu komai da ka gani mun halicce shi da kaddara Allah ya ce wa ma amruna lamarin mu fa na kiyama fa bai kasance ba illa wahidatan illa wahidatun kai ko sai kwaya daya kalamhim bil basar kai ka ce kiftawar idanu ne ma'ana yanzu haka jama'a inda Allah zai tafi kiyama yadda ka san ka daga idanunka na sama ka harba shi kasa ko ka daga na kasa ka harba shi sama shikenan Allah ya gama da komai wa ma amruna lamarin mu bai kasance ba na kiyama illa wahidatun face kwaya daya ita ce busa kalamhim bil basar kai ka ce kiftawar idanu yanzu nan kiyama ta tashi Allah ya ce wa laqad ahlakna ashiya'akum hakika mun hallaka kwatankwacin waɗannan kafiran da yanzu suke mana kafirci fa hal min muddakir akwai mai wa'azantuwa da abin da muka yi musu na azaba ya dawo zuwa gare mu wa kullu shay'in da dukkanin abin da suka aikata mana kuma fa'alu wanda suka aikata fi zubur mun rubuta shi a cikin ainihin wato littafi mun ajiye musu za su zo su same mu dangane da abin da suka aikata Allah ya ce wa kullu sagirin wa kabirin haka dukkanin wani karamin aiki da suka aikata da kuma babban aiki mustaqar an rubuta shi an satara shi an zana shi yana nan a zane za su je su same shi wallahi da haka duk abin da ka rubuta aiki yasa yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba wani abin da mutum zai faɗa ko zai aikata ba ce akwai raqibu akidu sun rubuta abin da ya ainihin wato abin nan to shine ana ma wa kullu wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar duk wani karamin zunubi da duk wani babban zunubi mustaqarun Allah ya ce mun rubuta ki mun aji Allah sai juya sai ce innal muttaqina Allah ka sa muna cikin waɗannan na ƙarshen ka duba Allah da rahama bayan da ya gama ruwan bala'i ya gama ruwan azaba akan kafirai ya faɗi narkon bala'in da zai wa wanda suka kangare masa Allah sai bai manta da mu ba in Allah ya da mu ne na ƙarshen nan da izinin Allah Allah ya sa mu ne waɗannan na ƙarshen da Allah zai rufe wannan surar da mu ya Allah Allah ya ce innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin su suna cikin aljannatai wa nahar kuma suna cikin koramu Allah ya sa muna ciki tare da ni da ku gaba gida Allah ya ce fi maq'adi sidiqin a cikin mazauni na gaskiya ita ce aljanna bayan Allah inda malikin muqtadir a cikin gurin mulki ko mai mulki wanda yake mai kaddarawa shine Allah subhanahu wata'ala Allah ka sami makwabtaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna dan uwa mun zo karshen wannan sura kuma da haka tafsirin mu ya zo karshe na wannan rana sai gobe za mu shiga sabuwar sura in Allah ya yarda abinda muka ji a cikin wannan sura na alheri Allah hada da ni da ku wanda muka ji na matsala ko sharri ko azaba Allah ya tsare ni da ku baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh